إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر من الفتن وأسبابها ودواعيها وهذه الفتن وهذه الفتن لها أثر سلبي كبير على الفرد والمجتمع والأمم وأعظمها تأثيرا ما كان في الدين ثم في العقل ثم في النفس وظهور الفتن وانتشارها من علامات من علامات فساد الزمان والمكان التي ظهرت فيه وهذه الفتن تشتد يوما بعد يوم وفي ذلك دلالة على اقتراب الساعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا صحيح رواه ابن ماجه فهي فتنة تخرج الإنسان عن دينه والعياذ بالله بل هي فتن تجعل المسلم يتمنى الموت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرب عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا هذا القبر وليس به به الدين إلا البلاء رواه مسلم وسيكون حديثنا عن أنواع من الفتن المنتشرة في هذا الزمان ومن أهمها أول أولا فتنة التكفير وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما رواه البخاري والتكفير أمر خطير فتح به أبواب, أبواب شر كثيرة وأول من انتحل وأول من انتحل هذه النحلة الخبيثة هم الخوارج الذين الذين كثروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم فيقولون مثلا من زنى فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن شرب الخمر فهو كافر فكل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفر يخرج من الملة وما زال هذا المذهب وما زال هذا المذهب الخبيث موجودا عند البعض نسأل الله العافية فيجب أن فيجب أن أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين ثانيا فتنة الهرج أي القتل وهو عين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن بين يدي الساعة هرجا قالوا ما الهرج قال القتل إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل حتى يقتل الرجل أجاره وابن أمه وذا قرابته سواه صحيح رواه أحمد وابن ماجه وقال أيضا والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل رواه مسلم ثالثا فتنة انقلاب الموازين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل, الرجل التافه يتكلم في أمر الآمة سيهم رواه ابن ماجه وأحمد ومضمون ما ذكر في الحديث هو من أشراط الساعة بأن توصل الأمور إلى غير أهلها الرابع فتنة دعاة الضلال ضلالة وهم المقصودون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال هذيفة رضي الله عنه يا رسول الله سبهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قال هذيفة فما تأمرني إن إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم رواه البخاري ومسلم الخامس السقوط في في أوحال الفتن وهي فتن تشتد يوما بعد يوم فما تذهب فتنة إلا وتأتي بعدها أشد منها ومرضى ومرضى القلوب وبعاف الإيمان والمنافقون لا زالوا يتساقطون في أوهالها كما قال سبحانه وتعالى ألا في الفتنة سقطوا وفي زماننا أنواع كثيرة من الفتن افتتن بها كثير من من الناس وهم يعلمون أنها فتنة إلا بعد الولوغ وهم لا يعلمون أنها فتنة إلا بعد الولوغ فيها في أوحالها ومصداقه ومصداقه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجيء فتنة فيرق فيرقق بعضها بعض بعضا أي يصير بعضها رقيقا خفيفا لعظم ما بعده وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزهزه عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر رواه مسلم سادسا فتنة المال قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة فتنة أي ضلالا ومعصية وفتنة أمتي المال صحيح رواه الترمذي سابعا فتنة الأولاد قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال عيبا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في مال الرجل فتنة وفي زوجته فتنة وولده أي في ولده فتنة رواه الطبراني في الكبير ثامنا فتنة النساء المرأة فتنة عظيمة للرجال ولذلك عدها الله تعالى في كتابه في مقدمة الشهوات الدنيوية التي يفتن بها الناس قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويصدقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت, خرجت استشرفها الشيطان صحيح رواه الترمذي تاسعا وأخيرا فتنة الكفار لأهل الإسلام قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فإن, فإن حال كثير من الكفار والفجار وأهل البدع والأهواء فتنة على كثير من أهل الإسلام إلا من رحم ربك وقليل ما هم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن ما سأل بركة خطبر متيو تنا مغناني أكن فتنة نوئكنتا da kuma hatsarin da fitinan take dauke da shi bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da shaidawa babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya da kuma shaidawa lalle annabi Muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne wanda Allah ya aika shi don ya zama rahama ga al'umma baki daya da salati da sallama zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan haka ina yi wa kaina da ku baki ɗaya wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki da kuma yin taka tsantsan da rayuwa a bisa haske na basira bisa haske na addinin Allah cikin Qur'ani da hadisi wanda da shine mutum yake gane daidai da ba daidai ba sune ababen da ake auna suluki na rayuwa ta fuskan addini da mu'amala ta yau da kullum ya ku bayin Allah hakika nassoshi cikin Qur'ani da hadisi masu yawa sun zo waɗanda suke tsoratarwa game da fitintunu da abin da yake iya sabbaba fitina da kuma abin da ke kawo fitina din ya ku bayin Allah lalle waɗannan fitintunu da ƙur'ani da hadisi suka yi mana nuni don mu tsorace su suna da tasiri sosai hatta a bisa ga tunanin ɗan adam da abin da yake ƙudurtawa a cikin zuciyarsa suna da tasiri na sosai a ɗaiɗaikun mutane da kuma zamantakewarsu da al'umma gaba ɗaya lallai suna da tasiri mai matuƙar girma har a cikin addinin da muke bautan Allah da shi suna da tasiri cikin hankalin mutane suna da tasiri a cikin rayukansu da zukatansu ya ku bayan Allah lallai bayyanin fitina da yaduwanta yana daga cikin alama na cewa al'umma da ke rayuwa a wannan zamanin to wannan al'umma sharrin da ke cikin ta yawaita sannan kuma wannan waje da fitinan ya yadu shi ma alama ne da ke nuna cewa wannan waje ya zama lalataccen waje ya ku bayan Allah fitintunun nan karuwa da su rika yi na jiya na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau haka abin zai ta tafiya wanda wannan alama ce ta cewa tashin alkiyama yana dab da riskan wannan duniya da ake rayuwa a cikinta saboda faɗin manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi da ya faɗi a cikin hadisi wanda imam ibn majah ya fitar da hadisin da isnadi ingantacce manzon sallama yake cewa lallai gabanin sa'a ta tsayu akwai fitintunu da za su rika tasowa fitintunun nan yanayin yadda za su rika girmama kamar yankin dare mai duhu farkon dare kai ka san bai kai karshen dare duhu ba to haka fitintunun da su rika tahowa wanda ya aka san shi a yau bai kai na gobe tsanani ba na gobe bai kai na jibi tsanani ba manzo sallama yace ta yadda har zai zamo mutum zai wayi gari yana mumini amma kafin yammaci ya zamo kafiri mutum zai kai yammaci yana mumini kafin gari ya waye ya zamo kafiri wannan fitina ce wanda kenan take shigowa har ma ta shiga cikin ta shafi addinin mutane Allah ta'ala ya kare mu ya ku bayin Allah wannan fitina ce idan ta rika faruwa tana bullowa wata tana biyowa bayan wata ita ce fitinan da manzan sallama ya yi ishara zuwa gare ta wanda har musulmi zai yi burin mutuwa manzan Allah sallama ya faɗi a cikin hadisin da imam musulmi ya fitar ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa kenan yana rantsuwa da Allah ya ce wannan duniya ba za ta tafi ba ba za ta ƙare ba har sai an kai lokacin da mutum da ya zo wucewa ya ga kabari ya kwanta a jikin kabarin ya yi birgima yana roƙon Allah yana cewa kaitonsa ina ma a ce shi ne a cikin wannan kabari din wannan ba komai ya kai shiga wannan fitina ba sai ya kai shiga wannan yanayi ba sai saboda irin bala'o'in da suke faruwa har a cikin addini saboda yana tsoron kar ba ya ci gaba da yin nisan kwana fitina wata fitinar ta zo ta raba shi da addinin sa da yake kai na musulunci ya ku bayin Allah tattaunawar mu a wannan matsaya zai waiwaya zuwa ga waɗansu nau'ika na fitintunu waɗanda suke yaduwa hatta a cikin wannan zamani da muke ciki amma mafi muhimmancin su za mu mai da hankali a kai su ne abubuwa guda tara fitina ta farko daga cikin waɗannan guda tara ita ce fitina na jifan mutane da kalman kafirci mutum ya rika dubi ɗan uwansa musulmi ya kira shi da kalman kafir manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsoratar akan wannan a cikin hadisin da Imam Bukhari ya fitar rahmatullahi alaihi ya ce dukkanin mutumin da ya dubi ɗan uwansa ya ce da shi ya kai kafiri ya kai arni ya kiraye shi da kalman da ta tabbatar da yake tabbatar mata cewa shi ba musulmi ba ne to wannan kalma dole ta faɗa kan ɗayansu ko dai shi wanda aka ce masa kafiri in shi kafiri ne ta isa gare shi ko ko shi ba kafirin bane to wanda ya faɗa kalmar da ta koma kansa shi a lokacin ya zamo ya kafirta ya ku bayin Allah lalle jifan mutane da kalmar ridda yana daga cikin al'amari mafi hatsari wanda kuma bude kofa ne na sharri mai girma waɗanda suka fara wannan aiki suka bude wannan kofa mummuna suka rika jifan mutane da wannan kalma su ne waɗansu mutane da ake kiransu khawarij waɗanda suka kafirta musulmi suka halatta jinanansu da dukiyoyinsu suka rika kama matansu a matsayin bayi ribatattun yaƙi mutum zai iya yin zina su ce masa ya yi kafirta wanda ya sata ma a wajensu shi kafiri ne mutum ya sha giya ma su jefe shi da kalman kafirci duk wani zunubi da mutum zai aikata ka ba'ir su a wajensu wannan aikin kafiri kafirci ne da haka har sahabban manzara sallama wanda wasu ma suna daga cikin wanda aka musu alƙawarin aljanna sun halarci badar sun halarci bai'atul ridwan amma a wajen su waɗannan sahabban sun zamo arna sun zamo kafirai ba sa ma iya bin su sallah kuma cewa suke masu din ba su iya wannan wannan sallah din ba da haka wannan ya zamo fitina mai girma wanda wannan aqida bata gushe ba har yau tana nan waɗansu suna tafiya akan wannan irin mummunar aƙida da wannan mummunan fahimta suna kafarta mutane kuma suna kiran waɗansu su biyo su akan wannan fahimta ɗin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu mafita akan wannan fitina ya kare mu ya ku bayin Allah fitina ta biyu ita ce fitina na kisan kai babu gaira babu dalili manzon Allah sallama ya tsoratar akan wannan a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad buna hanbal ya fitar da wannan hadisi da imam ibn maja a cikin littafinsu manzon allah sallama yake faɗin cewa lallai gabanin sa'ar kiyama ta tsayu da a samu alharj me wannan alharj sabai suka tambaye shi me ake nufi da alharj ya rasulullah sai yace da su shine kisa a rika kisan kai babu dalili manzon sallama ya ci gaba da bayani a cikin wannan hadisi nashi ya ce lalle ba ina nufin kisan da kuke yi ku yaƙi waɗanda suke mushrikai ba ba gwabzawa a filin daga da yaƙi tsakanin musulunci da kafirci ake nufi ba a'a kisa ne kawai mutane da su rika kashe shashin su ba bisa dalili ba bisa haƙi ba yace zai kai ga mutum zai kashe makwabcinsa mutum zai kashe dan baffansa mutum zai kashe danginsa na kusa dan uwansa na jini ba tare da wani haƙi ba a wani hadisin manzan sallama yake faɗin cewa ina rantsuwa da wanda raina yake halinsa ya ce lalle wani lokaci zai zamani zamani zai zo wa mutane wanda ya yi kisa bai san mai dalilin da ya sa ya kashe wanda ya kashe ba wanda aka kashe shi ma bai san menene laifin da ya yi aka kashe shi ba kenan da mai kisan da wanda ya kisan kowa bai san mai dalilin kisan ba kawai sai saboda fitina ta rayuwa da nisa da addini da nisa da fahimtar addini da kuma son zuciya ya sa mutane za su koma suna kashe junansu a matsayinsu na musulmi wannan ya kashe wancan wancan ya kashe wancan kamar yadda wannan fitina mun ganta karara a idanmu an yi ta a fitinan boko haram an yi a fitinan kidnappers ga na 'yan bandit ga na 'yan kaza ga na 'yan kaza akan mashin mutum zai kashe ɗan uwansa akan kaza wannan zai kashe wannan wanda zai kashe wannan wani akan neman aure to wannan kashe-kashe da suka yawaita alama ce ta qurbus sa'a kuma abin bakin ciki da takeici mu kuma a gare mu shine duk al'umman da haka ya yawaita a cikin ta duk al'umman da in garin da yankin da take irin wannan yawaita alama ne na al'umman ta lalace ta zama barnatacciyar al'umma ladatacciya wanda sharrinta ya fi alkhairinta yawa abu na uku shi ne fitina na juya al'amari a canza abu daga gurbin zamansa haƙiƙanin abu a mai da shi shi ne zama ba haƙiƙaninsa ba ƙarya a mai da ita gaskiya wannan shi ma manzan Allah sallama ya tsoratar a cikin hadisi ingantacce wanda imam ibn majah da imam ahmad ibn hanbal suka fitar da shi manzon sallama yake faɗin cewa lalle wani zamani zai zo waɗansu shekaru da su zo wa mutane wanda a cikin waɗannan shekaru mutane da su ɗauki wata ɗabi'a maƙaryaci shi ake gaskatawa mutane sun san maƙaryaci ne shi amma zai faɗi magana a ce gaskiya ne mutumin da yake aka shaide shi da gaskiya shi kuma shine zai faɗi magana a ce ƙarya kake maha'inci zai zamo shine amintacce a cikin al'umma shi za a bawa amana na shugabanci shi za a bawa amana na kuɗi shi za a bawa amana na kaza da jagoranci da kaza da kaza mutumin da yake amintacce kuma shine za a ce masa ha'ini shine ba za a yadda a bashi amana a hannunsa ba sannan zai zamo masu magana a ji su ne wawaye manzala ya ambace su da ruwai biba sahabbai suka tambaye shi ya rasulullahi me ake nufi da ruwai biba sai ya ce su ne mutane waɗanda suke wawaye za a ba su dama su rika yin magana akan al'amarin al'umma duka idan ana neman yau da wani abu zai faru ko ana so a fitar a kirkiro wata doka ko ana so a magance wata matsala sai kaga in ana neman jama'an da za a tattauna da su ba wani wanda yake da ilimin da ya goge ya san rayuwa ba wanda za a nemo wanda ya san addini ba wani wanda yake da shekarun hankali sai a ɗebo mutane in iska wani ya tsufa amma an san tun tasowarsa shi da ma a ɗan tasha ya tashi sai kaga su ne za a zo a zauna da su wai su za su tattauna su ba da matsaya akan al'amarin al'umma sai kaga ana ɗaukar shugabanci iri daban-daban shugabanci na addini a bawa mutumin da an san jahili ne a ɗauki shugabanci na al'umma a bawa wanda an san babu al'umman a gabansa idan ma zaɓe ne alƙali na zaɓe na siyasa sai kaga wanda za a marawa baya ake so ya kai gaci shine wanda an san bai da manufa akan al'ummansa to wannan alama ce ta tashin kiyama kuma al'umman da irin wannan yawaita a cikin su alama ne na al'umman sharrin da ke cikin tiyagiyawa ta riga ta lalace Allah ya kishi aninta shi yasa malamai a ƙarƙashin sharhin wannan hadisi sai suka ce wannan abinda hadisin yake kunshe da shi shine bayyana mana alamun tashin alkiyama kamar yadda manzon Allah ya faɗi a cikin wannan hadisi suka ce manzon Allah dama ya faɗi daga cikin alaman tashin alkiyama shine bi an tuwassida al-umura ila ghairi ahliha a dauki al'amura a jinkida mu wanda ba ba shafa ba in muka duba abin da yake faruwa da mu a cikin ƙasar nan kai ka san irin wannan yanayin shi ya kai mu gare shi ya za a samu al'umma masu ɗumbin yawa ɗaruruwan miliyoyi a samu mutumin da bai da ilimi a addini bai da manufa a al'umma a ce shi ne jagorance ta ta ina ne za a samu gyara haka ake a ƙasar haka ake a jihohinmu haka yake a ƙananan hukumominmu har masarautunmu in za a naɗa sarauta ba a zuwa a tantance waye zai iya yin sarauta zai iya rike wannan rawanin a ana duba waye yake da kuɗi ko kuma mai alaƙansa da wane da wane da wane don haka ba zai jagoranci mutane akan abin da zai zama musu alkhairi ba domin shi dama ba alkhairin yake su kuma ba akan yake ba da haka sai ka ga waɗanda suke hawa makujeru daban-daban na zaɓe ko na naɗi sai ka ga da yawansu ‘yan iska ne ‘yan sharholiya ne masu zama gata ne wa ɓarna a cikin al'umma don haka in suka tashi ɗebo mashawartansu sai ga su ma ‘yan iska ne irinsu mutumin kirki bai daga cikin wanda za a nemi shawarinsa balle har ma in ya faɗa a saurara fitina ta hudu ita ce fitina na mutanen da suke kira akan bata wanda wannan kuma shine manufar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi rahmatullahi alaihi ma wanda manzon Allah sallama yake faɗin cewa akwai waɗansu masu kira akan kofofin wutan jahannama duk wanda ya amsa musu to za su jefa shi a cikin ta huzaifatul yamani sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan sai huzaifa ya masa tambaya yace da shi ya rasulullahi sifanta mana yadda zamu gane irin waɗannan mutane masu kira zuwa ga wutan jahannama sai yace ku sani fatan su irin tamu ce kuma suna magana da irin harshen mu kenan ba wasu halittu bane daban can sai huzaifa ya ce to ya rasulullahi me kake umarta na da shi idan na riski irin wannan zamani sai ya ce to abinda nake maka gargadi da kai akai shine ka lizimci al'umman musulmi da shugabansu koda kana ganin mutane suna fandarewa musulmai su suna warewa suna bijirewa jagorancin musulunci to kai ka zauna tare da musulmi da shugabansu ka tsaya akan abin da ka gani na rayu a yau tare da ku to kai ka karbi da wannan abu komai tsanani komai wahala shine kawai mafita akan irin waɗannan fitintunu da za su rika tasowa na masu kira zuwa ga bata ya ku bayin Allah waɗannan su ne wanda ake kiransu malamai na maɓarnata miyagun malamai masu kira akan ƙarya da cutar da bayin Allah imam ibn qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama yace su waɗannan da ake kiransu malamai na mabarnata masu cutarwa su ne waɗanda suka zo suka zauna wa mutane a ƙofa da da su bi su tafi aljanna sai ya zama suna kiran mutane da bakinsu cewa ku zo muna kiran ku ne zuwa ga Allah zuwa ga samun rahamar Allah amma kuma suna koyar da su ayyuka a aikace da ɗabi'unsu ayyukan da zai kai su zuwa ga wuta kenan maganganu za su rika faɗa mai daɗi a baki amma a aikace suna ɗora mutane ne akan ƙarya da ɓata yanzu ma a kasar mitul amsal haula ire-iren waɗannan malamai sun yawaitu da ire-iren waɗannan ƙungiyoyi tutiyan da za a yi wa ƙungiyan shine tutiyan kira zuwa ga Allah amma idan kana tafi a ƙarƙashinsu sai ka ga tsare-tsare da suke yi wajen aiwatar da aikace-aikacensu faɗa suke da addinin Allah ta haka bakinsu yana kiran Allah amma tsarin gudanarwarsu da mu'amalansu da za su yi da kai mu'amala ce wadda suke sa ka bauta musu ko ka bautawa san zuciyarsu ya zama dai baka sun raba ka da Allah wajen gudanar da ayyukanka fitina ta biyar ita ce fadawa a cikin fitina idan ta taso wanda fitina ce wanda take karuwa wuni bayan wuni ba wata fitinan da za ta taho face wanda za ta biyo bayan ta tafi ta tsanani a irin wannan waɗanda suke da rashin lafiyan zuciya da masu raunin imani da munafukai ba za su gushe ba su suna fadawa cikin irin wannan fitina kamar yadda Allah ta'ala ya ce ala fil fitnati saqatu ai su waɗannan sun riga ba sun ma fada a cikin fitina da haka duk mutumin da bai yi kokarin karfafa zuciyarsa da karfafa imaninsa ba da zama ya fahimci me ake nufi da munafunci me yake munafikai ya zamo ya raba kansa da wannan hanyar ba to duk fitinan da ta taho ta addini sai ya fada a cikin ta sai ya waye gari ya rasa addininsa shi yasa malamai suka ce irin waɗannan fitina yawaituwarsu ya yawaita a cikin rayuwa al'umman da muke ciki a yau kuma mutane da yawa suna ta fitinuwa da irin wannan fitina da irin nau'ikan da daga suna ta rayuwa a cikin fagenta suna ganin kamar suna yi wa Allah aiki ne abin da yake ƙara tabbatar da wannan shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi a cikin hadisi wanda wanda imam muslim ya fitar da shi azan sallama ya ce fitina za ta taho idan ta taho zai zamo har sai an kankanta watanta akan wata kenan in ana cikin wannan fitinan yana ana ganin ita ce babba yayin da wata fitinan ta taho sai a ga wannan ashe karama ce haka abin zai ta tahowa har wata fitinan da ta zo mumini in ya ga girman fitinan sai ce to wannan fitinan kan ni kaina na san ba za ta fita ta wuce ina nan ba kafin wannan fitinan ta wuce ni ma na zamo tabi amma sai Allah ya yaye wannan fitinan sai wata ta taho wanda ta fita haka abin zai ta tahowa wani a bayan wani sai maza Allah ya ce to duk wanda yake so a nisan tashi daga wuta ya shiga aljanna to duk yadda zai yi iya ƙoƙarinsa ya zamo ajalinsa kenan mutuwa ta zo masa yana mai imani da Allah yana mai imani da ranar lahira kenan duk tsananin fitina kada ta raba ka da imani da Allah kada ta raba ka da yadda cewa za ka mutu za a tashe ka kuma za a maka hisabi akan abin da ka aikata cikin wani hadisin na manzon sallama wanda Imam al-Bukhari ya fitar manzan sallama yake cewa lalle waɗansu fitintunu da su faru mutumin da yayin da ya sami labarin fitinan ya nemi waje ya zauna bai miƙe a cikinta ba to ya fi wanda ya miƙe a cikinta alkhairi wanda ya miƙe a cikinta ya fi wanda ya tafiya a cikinta alkhairi wanda ya tafiya a cikinta ya fi sauƙi-sauƙi a kan wanda ya zamo shi mai kai kawo ne ma a cikin ɗaukaka ta mazan sallama ya ce duk mutumin da ya yi ƙoƙarin ɗaukaka wannan fitinan ta yaɗu to fitinan za ta nuna shi a idan duniya amma duk wanda ya sami yadda zai sami mafaka ya kauce mata to ya iya ƙoƙarinsa ya sami mafakan da zai kauce ma wannan fitinan ya nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga gare ta wannan shi ma na cikin abin da muke fama da shi yana daga cikin irin waɗannan fitintunu da suke tasowa a yanzu fitinan cewa a daidaita jinsi mace da musulunci ya ce ta zauna a gidanta kar ta yi fita na rashin tarbiyya kar ta riƙa gwagwarmaya tana gogayya da maza a wurare daban-daban sai aka samu masu cewa an tauye hakkin mace kuma wasu musulmin suka karɓi dakon wannan abin suke yaɗawa kaga fitinan ta taso su sun ƙara ne sun ƙara yaɗa ta wanda suke ƙara taimaka ma yahudawa akan yaɗa ta me yake faruwa da su sai daga duk duniya sanin su ake yi da ga mutum ɗan talaka a ƙauye bai san komai ba amma da ya jona akan wannan abin sai kaga yadda turawan yamma suke nuna shi a duniya ake yawo da shi ƙasashe ana ba shi manya-manyan mukamai ana ba shi manya-manyan kudade to kai irin irin wannan ya taso kai iya kokarinka ka samu mafakan da zai zama baka tare da ita masu cewa gado da aka ce mace namiji yana da kasan mata biyu zalunci ne kai fada da su in fadan ba za ka iya ba to kai kar a ji ba iyawunka a ciki kar ma a ganka a cikin taron in an nemi aiki ka yi aiki a irin waɗannan ƙungiyoyin ka ci a addini na bai yadda da wannan ba fitina ta shida ita ce fitinan dukiya Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani mai girma cikin suratul taghabun Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce ku sani iyaka dukiyan da kuke ganin kun mallaka da ƴaƴan da aka ba ku Allah ya ce iyaka waɗannan a gare ku fitina ne fitina ce kuma mai halakarwa sai wanda ya tsaye da haƙƙinta manzon Allah sallallahu ya faɗi a cikin hadisi wanda Imam Tirmidhi ya fitar da isnadi ingantacce yace lalle kowace al'umma tana da fitina kenan abin da yake halakarwa kuma aiki ne kuma rakata kuma sabo ne sai yace to daga cikin fitinan al'ummata abin da zai zama musu halaka da bata da yawa daga cikin su saba wa Allah akai yace ita ce fitinan dukiya me dalili saboda wasa da shagaltuwa da abubuwa na, sha'awa da almubazzaranci zai yawaita a cikin zukatan wanda Allah ya hore musu dukiya su more su fantama ba tare da suna tunanin akwai hisabi da zai biyo bayan su bayan mutuwa ba sukan manta da lahira kai balma wani idan Allah ya mishi dukiya bayi san taɗin mutuwa an wanda yake in aka yi mutuwa canja rayi hanya yake ba yi so yi taɗin mutuwan mai dalili saboda yana da dukiya sai gina alfasha sai raya ɓarna sai taimakon maɓarnata in ka ji yayi bajinta da dukiya to da ka samu abin ko dai saɓan Allah ne ko kuma wani abu ne wanda yake wanda ba gaida ba dalili ba wani amfanin da abin zai masa amma idan ana maganin addini to a nan ne ya kare da ka je yana tsananta bincike me da a yi da kudin kaza yaya za a yi in an yi kaza a yi kaza ya ta sanya dokoki masu tsanani don an zo an ce ana bukatan ya sa gudumawan addini amma lokacin da ɗan siyasa zai zo neman gudumawansa ya masa roman baka zai ɗauki kuɗi ba bincike ba shi lokacin da wani abokin shi zai nemi sarauta saboda yana tunanin in ya kai ga sarautar da shi za a ci zai kashe kuɗi babu lissafi lokacin da ake gasan saka kwallo da a yi kofi wasan kofi baya fargaban kashe kuɗi lokacin da za a yi buki ake so a kama wuraren kolewa da 'yan mata har ma cewa yake ku bar aiki kaza da kaza a hannuna duk zai yi waɗannan abubuwan in ya tashi yin manni a wajen buki baya kirga abin da zai manna to wannan fitina ce ga duk wanda ya zama wannan ita ce sifansa akan dukiyar da Allah ya bashi kuma mantawa yayi da cewa nera bayan nera da ya kashe sai Allah ya tambaye shi akan yadda ya kashe sa sai yayi wa Allah bayani dukiyar da Allah ya baka ya aka yi ka karar da ita abinda ka kashe cikin dukiyanka kafin ka mutu i bayani nera bayan nera da ka kashe ta so sai mutum ya manta da lahira ya mai da hankali wajen fantamawan duniya yana ganin dukiyan nan shi ya wahala ya nema da haka shi yake da iko ya tsara mata abin da ya ga dama ya manta cewa amana Allah ya bashi na dukiyan kuma zai tambaye shi akan amanan da ya danka masa da haka wannan ya tabbatar mana ashe dukiya da 'ya'ya fitina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar sai da ya rantsuwa yace ina rantsuwa da Allah wallahi ba talauci nake ji muku tsoro ba abinda nake ji muku tsoro shine kar a shimfida muku wannan duniya kamar yadda a yau muke ganin ta a yau din ba musamman a yankin mu duk abinda ka taba kudi ne dan mainin kudi shike shigo masa bai san lissafin su ba manoma haka suke samun kudi mai dimbin yawa makiyaya su yi noma ai su yi kiwo su sayar da dabbobi saboda wadatan abubuwan noma abinci baya wahala a yankin a samu kuɗi ‘yan kasuwa saboda Allah ya mana al'umma masu yawa a yankin duk ƙanƙantar kasuwancin da mutum ya kama lokaci guda sai ga ya samu jari to gata nan sai kuma aka mai da ita fitina ta zamo mana tashin hankali yara su sai mashina su sai motoci su rika gudu suna ganganci yadda ransu yake so su kada wancan su karya wancan su kashe wancan ba abin da za a yi da su yi su kwana lafiya su je a cikin garin al'umma musulmi su kwana suna kiɗa da maza da mata ana mannin kuɗaɗe ba abin da zai faru saboda suna ganin kuɗin gashi nan a hannunsu a banza hanyar da kuɗin yake samu suna ganin yake zuwa suna ganin ba wahala yara a gidan iyayensu suke kwana amma zai ɗauko karo ya sati biyu da ita a gidansu ba komai yarinya za ta bar gidan ubanta ta je ta tare a wani gida ta yi kwanaki tunda tana zuwa da kuɗi babu abin da za a ce abubuwan sai abin da ya karu me ya kawo wannan fitina kuɗi lalatattun ƙabilun ƙasar nan inyamurai suka mai da yankinmu ya zama yanzu babban wajen baje koli duk wata nau'in giya haka ake kawo ta garin da ake sayar da ita da ƙauyukanmu duka saboda matasanmu yara ƙanana ga kuɗi a hannunsu kuma an watsar da tarbiyya har logic logic suke ginawa a cikin garin nan ana ɗebo mata sai wani lokaci ma sai sun zaɓi mata masu cutuka sai su kawo su ajiye yaran ma har kuwa yaran da bai wuce shekara goma sha uku ba zai je yana kwana da su saboda me saboda kuɗi ana ganin kuɗi ya samu kuɗi ya samu babu ilimi babu addini babu imani babu tarbiyya don haka alfasha sai ƙara abin da ya ƙaru ta kai ga yanzu harkokin ana kawo garin nan harkokin ana fiyarwa garin nan wacce ifi tuna ne wannan kuma wani abin bakin ciki da takaici in ya barin da ya zo ya gina wannan gidan logic wanda suka gina gidajen giya akwai al'umman da suka nuna cewa su ne masu kishin gari suna faɗa da duk wanda zai ɓata gari amma sun gagara a yi yunkurin da za a tashi mutanen nan ko kuma su canji sana'a amma ina tuna a shekarun baya kwamiti ce ta marayu ta almufida ta sayi gida a hannun gwamnati don ta gina don taimakawa barayu aka samu wasu suka rika rubutu wai su ne yan kishin gari bara a sayarwa almufida da gida ba ai gidan gwamnati ne har ofishin gwamna an kai takarda duk inda aka yi takardan ba inda ba mu je ba kuma mun gani mun san su a suka rubuta takardan amma sai gashi a yau ana ci gaba da sayar da irin filayen gwamnatin kuma wasu ana sayar wa ɗaiɗaiku don bukatun kansu har ma gashi mutane sun zo suna gina gidajen batsa da baɗala a cikin garin amma wannan ƙungiyar babu ita ba ta magana me dalili dama suna yi ne don fada da addini suna yi ne don fada da addini don a rika barin irin wannan kangon ya zama mafakan zina da shaye-shaye ina al'ummanmu take da zai zama ana irin waɗannan miyagun ayyuka a cikin garin irin wannan garin amma ba abinda ake sai dai wannan ya zauna ya gulma a can wancan ya zauna ya tsegumi a can wancan ya zauna ya tsegumi a can nas'alullahi as-salamata wal afiya ya ku bayin Allah fitina ta bakwai ita ce fitinan yaya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa lallai dukiyanmu da ƴaƴanmu da ya bamu fitina ce a wani wajen Allah madaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku bari dukiyanku da ƴaƴanku su shagaltar da ku game da ambatan Allah duk wanda ya aikata haka Allah ya ce waɗannan su ne masu hasara su ne hasararru da suka tabi a wani wajen Allah maɗaukakin sarki ya kiraye masu imani ya ce ya koɗin da suka yi imani lalle ku sani a cikin matanku da ƴaƴanku akwai maƙiyanku da aka kushta ku kiyaye su nawa nawa daga cikinmu suka halaka saboda ƴaƴansu yanzu duk wanda zai ga ɗansa yana irin waɗannan fitsarin bai taka masa burki ya hana shi ba wallahi da shi da ɗan duka daga kune duk yawan sallanka duk yawan azuminka in baka yi tsayuwan daka akan tarbiyyar ɗanka ba wallahi in ya halaka tare za ku halaka wannan sallah da azumin da kai har yanzu baka sauke wajibin da Allah ya dora maka ba domin daga cikin abu yadda Allah ya kiraye ka ya dora maka sallah haka ya kiraye ka kuma ya dora maka tarbiyyar ɗanka da haka wajibi ne mu tsayi akan ƴaƴanmu ko mu tsayi akan matanmu yanzu da yawa maza sun sake matansu sun zama yadda kasan tinkiya kai tin wallahi da yawa maza yadda wasu yadda suke bada kulawa dabbobin da suke kiwo wallahi ba sa ba matansu kula haka ta fita bazar bazar ta shiga wancan jejin ta shiga wancan jejin ta shiga wancan jejin wata ta neman kuɗi ba abin da ya dame shi ta yi har matan akwai wanda suke shiryawa da waɗansu masu mashin kawai ɗaukar suke yi sai su tafi ƙauye sai dare wata wallahi wata matan sai sha biyun dare ya yi ba ta dawo ba tana can ta fargaba ne wai ta tafi neman kuɗi mijin yana ya kwanta yana tabbacinsa wannan fitina ce kuma wannan matan ta zama makiya abokiyar gaba ga mijinta domin halakar da shi za ta yi fitina ta takwas ta kuta da ƙarshe ita ce fitinan mata lalle ya ku bayin Allah fitinan mata fitina ce mai girma akan maza ya kai ga Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana daga cikin ababe na sha'awa na gidan duniya akwai mata Allah ta'ala ya ce mun ƙawata wa mutane so na sha'awa na mata da 'ya'ya da dukiyin da za a taskance ta na zinare da azurfa da kaza da kaza da kaza Allah ya bayyana mana haka amma a ƙarshen ayar sai ya ce wannan duka jin daɗi ne na rayuwar duniya sai ya ce wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawan makowa na wajen Allah kenan wanda ya kalli wannan a matsayin ni'ima ce da Allah ya masa ta jarabawa yayi taka tsantsan akai to zai amfana da su ya ji dadi a duniya kuma Allah zai bai shi kyawun makoma a lahira amma wanda ya kalle su a matsayin abin da zai fanta ma ya more da su babu tunanin me zai je ya dawo to wannan shine suke zama masa halaka kuma su zama abokan gaba a ranar alkiyama su yi tsinenewa a tsakaninsu manzan sallama a cikin hadisin da imamu turmuzi ya fitar yake cewa lallai ku sani ita mace fa al'aura ce don haka duk lokacin da ta fita ta bar gida ta fito waje to shedan yakan ɗaukaka matsayinta a zuciyar mutane duk inda maza suke ko mummuna ce sai shedan ya nuna maka wannan kyakkyawa ce shi yasa duk abin da zai sa mace ta fita to ana son sai akwai dalili mai ƙarfi in ba dalili mai ƙarfi a ɓoye ta amma bayyanuwanta to fitina za ta tayar saboda haka Allah madaukakin sarki ya gina halittanta tana zamowa fitina ga maza bazan salama a wani hadisi yake faɗin cewa ban bar wata fitina a bayata a bayana wanda ta fi cutar da maza ba sama da mata fitina ta tara ta ƙarshe ita ce fitina na kafirai ga mutane ga mutane masu addinin mabiya addinin musulunci lallai duk wanda yake kan addinin musulunci to akwai fitinan da zai rika haduwa da shi ga waɗanda suke ba musulmi ba Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin alkur'ani cewa mun sanya sashin ku ga sashi su zamo fitina dan mu gwada kuma gani shin za ku yi hakuri ku musulmi za ku yi hakuri ku jure wa fitinan arna ku tabbata akan addini ba za ku bari su halakar da ku ba ko ku ba za ku yi haka ba za ku yi haka ba Allah ya ce amma baka sani Allah mahalicinka ya kasance mai gani kenan yana ganin duk irin cutarwa da cutarwa da fitinan da arna suke kirkiro muku amma so ake a ga juriyanku da dauriyanku da dagewanku akan addinin Allah da haka duk wani mutum musulmi tabbas ya san yana haduwa da fitintunu daga wajen waɗanda suke kafirai da yan bid'a da yan san zuciya amma haƙurinsa da tabbatuwarsa akan addinin Allah shine abin da yake iya zama masa kariya akan wannan ya ku bayin Allah waɗannan fitintunu guda tara duka abin da yake zama kariya daga gare su shine ilimin addini na hakika ka fahimci addini daga tushe ka tsarkake zuciyarka ka zamo mai koyi da manzon Allah sallama cikin ayyukanka da maganganunka da ibadanka sannan sai ka dora da addu'a waɗannan su ne abin da zama maka mafita amma duk abin da mutum yake ganin zai rikwaye wayo ya yi dabara don ya zama masa mafita daga waɗannan fitintunu wallahi bai isa ba ko ba zai iya ba fahimtar addini tsayuwa akan addini riko da aƙida ingantacciya koyi da manzon Allah sallama nisantar hanyoyin barna shine kadai mafita ga ɗan adam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mana imanin mu Allah ta'ala ya tsare mu daga waɗannan fitintunu Allah ya ba mu zaman lafiya da aminci a garuruwan mu irin waɗannan gidaje da ake cikin kiro su na fitintunu don alalata tarbiyyar mu da ta al'umman mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tarwatsa su kuma muna kira ga mahukunta da matasa a kai ƙara a je a zauna a gaban mahukunta lalle lalle a tashi waɗannan gidaje ba hana kowa ya zo ya rayu batun da ƙasa ce Allah ya haɗa mu zauna da su duka amma duk wanda zai zo ya zauna a garinmu ya zamo sana'an da zai sana'a ce wanda ba za ta cutar da mu ba duk wanda zai cutar da mu to mu ɗauki mataki amma abin da ya kai mu ga wannan son zuciyarmu waɗanda muka sani suka fara harkar sai da ƙwayan nan ai ƴan cikinmu ne amma ba ma yadda so nawa da a kama ƙwaya a gane wanda ya yi odan ƙwayan ɗan gari ne amma a gidansu da ya ɓoye mutum ya wata biyu a garin na fana ɓoye mutum ya wata biyu a gidansu ba bai fito ba saboda ya yi laifi ana neman shi da haka mu muka fara zaluntar kanmu kafin wasu yan iska suka zo suke zaluntar mu ai dama an ce sai bango ya tsage kafin kadangare yake samu kafa da haka sai mun ji tsoron Allah mun fara daga gida duk yadda kuke da mutum in yayi laifi ana neman shi ka nuna shi shi ne ka taimake shi ka masa gata amma in ka ɓoye shi to ka zama azzalimi kuma in yi ci gaba da yaƙa ɓarna kai ma kana da kamisho a ɓarnan da yake yaƙa ba don haka mu yaƙi ƴan iskan cikinmu ko mu yaƙi ƴan iskan da suka zo mana daga waje shi ne kawai abin da zai kawo mana zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واهل حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا الله انه هو الغفور الرحيم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله